نعم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله yawa yan kuma kamar dai yadda aka sani mana cikin littafi mai albarka wanda aka yi sani da alƙisar sulwahi ago ko kuma a tahazir min alƙisar wahiya littafi ne wanda aka rubuta shi a bisa kan tsoron kasuwa a kan kistosi na ƙarya wanda ake jingina sai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ko wani daga cikin sahabi a ce yayi kaza a gaban annabi dan mutane su samu hujja akan yin wannan abin ko kuma a ce a annabi yayi kaza kenan tunda yayi kaza ya nuna ayi kaza duka a cikin wannan kisosin na ƙaryawa didi daga cikin ne masu yin maulidi suke ɗaukan wata kissa ta ƙarya kan da yake kiyasi da ita kalluwa na farko kissar kanta ba ta inganta kuma bayan wani hadu ba abin da kissar ta nuna bane za su yi hadu za su yi kiyasi akan kissa wanda kuma duk malamai sun ittifaki cewa kiyasi akan ibada haramu ita ibada ba a mata kiyasi kawai dole dai a samu dalili in ga ana maganar kiyasi cikin hukunci ke Allah madaukakin sarki ya katartar da mu idan suka zo wani malami ina saurara shi da magana wai kiyasin da ya wai hujje shi wai wata cewa abin da ya sa wai suke maulidi wai saboda kana ji lokacin da aka ahi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ka lura bayan an yanka mishi rago ka lura to kuma daga baya ka lura daga baya kuma bayan abin da ya tabbata asira kakan shi yanka mishi rago abdul muttalib kenan ka lura yanka mishi ragon suna kamar yanda ya tabbata a cikin sira na ibnu ishaq haka sun kaɗa an rahi ilma ka tuni shi ma tabbatar da haka haka ibn qayyim da jawziya cikin tuhfatul mawdud bi ahkamil mawlud shi ma tabbatar da haka yanzu yayi suka ce wai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya samu annabi da kuma ya samu rago sai ya ce ya Allah wannan rago na ne na yanka na aiwa na to bari ka ji na farko ma malamai suka yi fatan fatan da hadisi a riwayar shi akwai Abdullahi ibn Muharrir ake tambaye riwayar kaza da iri biyu ne akwai inda suka nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ko da yake wannan kisar ba ta da alaka da wani barin bar wani abu na farko dai malamai suka ce hadisin hadisi ne mawdu'i ba ma ba ita da hadisi ne na kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan samun annabi ta shi bai taɓa yanka kan shi rago da sunan cewa wa zai yanka kan bakin rago sunan shi ka jiwa to shi kenan didi in wani ya faɗi maka haka to tunda annabi yayi kamar yadda suka faɗa to duka sahabbai na manzan Allah a wani lokaci aka yi to a cikin zuwa yanka kan shirabu to su sahabbai da wasu ke kwaikwayo to dan mi duk kwaikwayo da suke wa annabi akwai ni suna kwaikwayon shi me yasa abu mai mahimmanci wajen yanka ragon suna wanda aka yi sabanin tsakanin maliku da shafi wajen muwajibatin shi ne da sunnancin shi ko to me yasa sauran sahabbai ba su yanka ba kansu rago bayan sun musulunta wannan ma kissa ce wanda wai zaka iya ganewa cewa masu cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bayan ya samu annabta wai ya yanka kan shi rago wannan yana nuna cewa kina yana murna ne ka lura dalilin aihuwar shi wai shi yasa suke maulid to na farko da bibi inda kaji ana karanta wannan kisa mawdu'a ibn hajar al-asqalani ya ce hadisi ne mawdu'i al-imam al-mizzi ya ce hadisi ne mawdu'i al-imam as-suyuti ya ce hadisi ne mawdu'i wannan sa al-imam ad-darqutni sa al-imam an-nasa'i duk sun ce hadisi ne mawdu'i duk inda kaji wannan duk inda kaji wannan kisa babu wani hadisi ko hadisi hasan ko hadisi sahihi ko hadisi wanda yake da mutaba'at wanda yake nuna cewa manzon Allah bayan ya samu annabta wai da cewa ya sake yankawa kan shi ragon suna babu wani hadisi wanda ya nuna haka don haka abin da yake sunna ta manzon Allah duk wani abu wanda aka yi na jahiliya mun lura musulunci da yazo ba tsasa ya bari wajen bangaren aihuwa wajen bangaren armi har ibn hajar al-asqalani yayi bayani cewa sai tsabar adalcin musulunci da ya zo ya kyale armi da aka yi na jahiliya ka lura da suna da aka yi na jahiliya duka ya kyale ka lura duk dan a zamanin lafiya ka lura daga baya kuma ka lura ya ka tsari ya zama kawai nan tsarin nashi da aka kai yanzu tun da kana cikin musulmi kenan duk wani abu wanda kan batun tsarin sai ka ture wanda kuma ka tabbata na musulmi duk wanda ka kuma ba ka magana akan shi ma'ana an kyale kenan ka ba wanda ya ga dama yayi wanda bai ga ba dama ya ki dan haka kenan a musulunci babu inda aka ce cewa idan mutum ya musulunta sunan shi wancan na baya ya sauya babu wannan sharɗin a musulunci duk wanda ya gama bai fahimci ba musulunci kuma a musulunci babu wani sharɗin cewa wanda in ka musulunta sai ka sake yanka rago na sunanka babu inda aka yi haka kuma babu inda aka a musulunci cewa in ka musulunta sai an sake kudu ba ta arni a abin da aka karanta a armanku na jahiliya musulunci ya rada shi ba tsarin armanku ba musulunci ya damu da shi galiba kawai musulunci tarko ake bukata da haka kenan sai ku kiyaye kenan ya tsara zaka ji a maulidi suna cewa ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an samu hadisi cewa a bayan ya samu annabta ya sake yankawa kan shi ragon aihuwa ma'ana ragon suna kenan ko to duk inda kuka ji wannan hadisi ne mawdu' hadisi ne na ƙarya malamai sun yi bayani irin su al-Imam al-Darqutni irin su al-Imam al-Bukhari irin su al-Imam al-Mizzi irin su Ibn Hajar al-Asqalani irin su al-Imam al-Zahabi irin su al-Imam an-Nasa'i irin su Ibn Iraq manya-manyan malamai sun yi nuni cewa babu inda musulunci ya ce cewa wai in ka musulunci ya ka sake yanka ragon suna babu inda musulunci ya bukata haka ko suna wani naka idan ka musulunta to ba a bukatar sake suna yadda in suna ka lura kai tsaye ya saba musulunci ma'ana kafin ka shigo da sunan to a cikin shari'a ta addinin musulunci ya hana a yi sunan ka lura amma in dai musulunci da ya ba magana akan suna kuma ya ka shigo musulunci to ya ja ni ka da kayanka ina fatan mun fahimci Allah ka tartar da mu to dan haka ƴan uwa wannan kaman na dan yi wani tambayi da kayan mu shiga karatun duk wata hanya da ka sani wanda suke so su yi kiyas su ce dalili wannan da suke maulidi malaman sunna sai rihe wasu kuma da suka zo su kuma da suka rasa kawa sai suka ce wai abin da yasa suke maulidi na manzon Allah wai saboda yayi azumin litinin da azumi wai da aka tambaye shi ne yasa kake azumin litinin yace zalika yawmul ladzi wulidu fi ai wannan shine wannan da aka aiye shine ranar da aka aiye to yayi me da aka aiye shi kuma kai azumi ne kake me yasa kake azumi ya alhami ke cewa da nan ake ɗaukaka aikin bayu ne nake so a ce in za a ɗaukaka aiki na an ce an gama tare da azumi a rannan ne ake buɗe kohin aljanna duka Allah ce duk wanda bai taɓa bayan shirka inda musulmi ne Allah ya ce kawai an sashi kawai banda masu gaba da mai shirka su kaɗai ne Allah bai musu rangon to duk wata shubaha da ka sani masu maulidi wallahi sun kawo ta amma ahlus sunna wal jama'a suka musu raddani jamila raddi mai kyau shine qur'ani da sunna bisa zuwa ko ina kai in ka zo za ka yi kiyasan da ba wanda ya taɓa yin shi waye kai da ka ji wannan didi ka san abin akwai sare kiyasan da kai wa a duka magabata wa sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'i ne irin wannan kiyasan da kai ba wanda ya taɓa yin shi wa kuma kai kai shi yanzu tambaye ka ka yi sahabbai fahimta ne ka yi su san abu daidai ne ka kai su a imani ka kai su a tsoron Allah ka kai su a ilimi ka kai su a san annabi to duk sahabbai su yi wannan kiyasan ya akai kai yanzu kai wannan kiyasan ina mamakin wani mutane wanda wallahi ake karanta musu wani abu mai siyasa Allah madaukakin sarki ya garantar da mu to nan malam abin da yake magana ya ce dariqun akhar lil qissa wata hanya daban dangane da wannan qissa wali Allah ya taqawwala alaina mutaqawwilun dan kada wani mai wada ya wado in kulli an ce taqawwala a larabci shine ka kirkiri maganar da ba a yi ba kuma ka mai da saka ma'ani don ne Allah ya manzo Allah walau taqawwala alaina بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أهد أنه هاجزنا قرشاء لا تكون أتجنكم بوان دي سيكاري أبن مكيني أمواء النبو إن دا من ذن الله زي كريم كان الله يتم مكتكم بمتبا لأخذنا منه باليمين الله سؤال دا من كام أشد داملم كناية دا من مش دا مقدع ko ni yazo da aje ba kulkuce shi ba dana da kan shi kulkuce sun malaka ba ana min hulwatiyin da mun yanke mishi jijiyar wuya in aka yanke mishi jijiyar wuya kawai haka zaka baka iya mu amma min kun min ahadin kuma kuke wanda kuke ga kuna san shi ko kuna ga kuma su taimaka mishi ka ita da sabai aji an hu hajizi ba wanda ya sai kai abinda muka niyya mu mushi in dai kirkiri kariya ce mu muka ce ba mu ce ba to dan Allah ka diba ga yan bid'a yadda suke kirkire da magana su ce annabi wata magana ma wani sani da tsabar rashin adalci sani da tsabar jahilci kai wai maulidi wai Allah ne fara wa manzon Allah maulidi ban san ba ko kun yi to wanda ya faɗi wannan magana billahi alazim bashi da tsoron wanda ya faɗi wannan magana bai ma san bane ake cewa dalailu shar'iyya ko da kuna ga shi malami ne wallahi bai fahimci ba dalailu shar'iyya yanzu dan Allah bari mu ku tambaya waya yanzu ka ce ai Allah fara wa manzon Allah maulidi kuma ba ka bar Qur'ani inda abin da Allah ya wa annabi ai kaga abin ne muhimmanci ko ai na ya kamata mu same shi in ba a same shi ba a ƙul'ani in kuma ba a same shi ba a sunna aikata wasu sahabbai ba wai ina abubuwan guda uku akwai maulidi kuma ka ce fa Allah yi kuma yanzu kai ka ce Allah yi kaga da farko ma me dalilin babu a ƙur'ani a sunna babu a maganganun magabata babu ya ne ne aka yi kai ka fahimta Allah ya ba manzan Allah maulidi kuma duk wani masu ilima da masu tsoron Allah da masu imanin duk ba su fahimta ba ka yi kai ka fahimta ita kanta wannan hu lura ba wa'inda suke cewa wai Allah ma ya wa manzan Allah maulidi a takawur ne wannan magana da muke faɗi ba ita ce suka faɗa kanta wallahi ba su gane ka san jira a ɗan ta mamaye ka kamar da ibnu taymiya ya ce to duk malamin talaka to baka san ba abin da kake hudu lokacin da kake magana saboda ka san me kai a gaban ka kawai ka tabbata su hujjar ka kalura kawai dan ka nuna mutane kai wai za ka yi ba fasa ba bakka aiki da wata hujja wadda ta saba ma wadda ta yi ta gari Allah raba mu da bid'a Allah raba mu da bid'a yace wali Allah ya taqawwala alaina mutaqawwilun dan kal wani ne faɗa ya faɗi magana akan mu mun ce cewa an ce at-taqawwul shine ka faɗa abin da ne ba a yi ba in malla dirayata lahu bi daqiqi usuli hadha al-fan ga wanda bashi da kwarewa a cikin irin wa'annan ilimin na musabala na hadisi ilimin ba kuma wanda suke menene nesa ba sama sama ba sai wanda yayi zurfi cikin ilimin musabala yake iya gane irin wannan ka'idan yake fa ya tawahama ko kuma fa ya tawahamu yayi tsammanin cewa min wujudi tariqin akan lil qissati al quwa cewa ai samun wasu hanyoyin da aka yi na wannan kissan banda wancan hanya madura ga wata hanya daban to ai yana nuna cewa tunda an samu wata hanya daban banda ta farko yana nuna cewa kenan tafsal an ƙara mata gari za ka iya samun wani wanda bai kware ba cikin ilimin hadisi galura wanda bai san ba ina aka sa gaba zai iya faɗin wannan yanzu kuma di ba kayan ya faɗi to zai fita ka kai wanda zai ba labari daga cikin shakku sai ya ce di ba walam ya diri shi kuma wanda zai faɗi wannan maganar bai san ba cewa anna ta tsawuye da hadisi bi kasaratu dur cewa wai ka fahimci karho hadisi saboda ya zo ta hanyoyi da yawa in ba kuma ce ba hadisin da yake nuna cewa hasken manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da farko ya bayyana ne a jikin mahaifin shi ko kuma daga baya bayan mahaifin shi ya aihi ya armi aminatu da aka kwanta da ya kwanta da ita aka samu cikin manzan Allah ya hasken ya intikali min abihi ila muhammadin ai kun ji abin da aka ce ko ta wajen hanyoyi nawa ya zo hadi ta wajen kusan biyar zuwa shidda ko to shine yake so ya ce ku saurara ka ji in ma baka san ba me ka'idar ilimin hadisi in ma baka yi ba zurfi cikin ilimin hadisi kasancewa yawan hanyoyi na hadisi da yake zuwa ta hanyoyi daban laisa ala iblaqihi ba wai kasancewa ne yawan hanyoyin yake nuna cewa wai sauran hanyoyin sun kara wannan hanyar gari kun tana abinda babban malami ya faɗa a baya kun manta ko ne ibn kasir a cikin ikhtisar ulumul hadith me yake na'am na'am Na'am. Ba wannan magana ba. Cewa in aka samu wata riwaya wanda aka samu hadisi wanda aka samu rawi magareci to babu wata hanya da za ta zo da mishi mutala. Kar ku mance kuma daga baya in baka mance ba sai ya ce wai a samu riwayar ma ta cewa ba magarecin ba kamar ga ibi ko to wai kasance wani wannan hanyoyin da za su zo wanda za su karuwa shi ba wai a dalilin shi bane ake karɓar riwaya a dalilin wancan hanyar to in baka mance ba ya nuna cewa kuma in aka samu magareci ba kuma laisa lahu shawahidun wala mutaba'atun nan kaga in go idi mutaba'a da shawahid suna karo hadisin ai ayar da shigo to in ya zama to kuma shi wannan mutumin wazza'un aikin shi kirkiro a ƙarya to sheda da mutaba'a ba ta mashi aiki ba kun gani to ina so ku rike wani abin ne malai yana so mai doshi kan cewa akwai ruwaya da ita in duk duniya za ta haɗu kai da a sai ruwaya da za ta zo ta hanya ɗari to wannan hadisin bayyana da za a iya kuma hujja ina fatan kun bayyana dole an sami wata hanya daban wanda kawai rijalu sanad biyan sai da za sami ne shiqati yawa asko na'am yake cewa laisa ala iblaqihi ba wai kawai a sakin hadisin karan kanshi yanda yazo yazo ta wannan hanyar daya yazo ta wannan hanyar biyu ta hanya uku zuwa biyar shida yace to wannan wai baya nuna cewa wannan zawar da ta hanyoyi da yawa wai cewa wai hadisin ya samu kari a'a yace ya an yi aiki da yanayin asalin hanyar da yazo ka lura kuma da sauran wanda suka zo suka mishi mutaba ko suka mishi shaida a wannan hanyar wa aka samu a cikin duwa a wannan hanyar ta biyu wa aka samu a cikin duwa a ta uku a ta hudu a ta biyar a hanyar farko malam musa an samu makare a ta biyu an samu ba'i a ta uku an samu ba'i a ta hudu an samu ba'i a ta biyar an samu ba'i wani mun shawahidi me ake bukata a hadisi sai kada a samu illa ɗaya ma ku ga gani to ji ba duka hanyoyin guda biyar akwai illa kuma ba ma wannan illar hudu ba ta bace matsala a illar farkon ma wanda ake so a karawa a ciki akwai rawi magare ana kan hujja da ƙarya ko ba ka malam yake cewa wa sanubayyinu lil qari'il karim da sannu za mu bayyana bayani akan ilimin hadisi ga mai karatu mai girma cikin hadhihi qa'ida nuna cewa ya ake a gane irin wannan ka'idar cewa wai a wane yanayi idan hadisi ya zo ta hanya guda sai aka samu wata hanya biyu kuma sai ta mishi shaida ko ta mishi mutaba sai aka hujja da hadisin wai a wane yanayi wasu kamar mutane suna ɗauka cewa wai a kowane yanayi didi yana so nuna masa a a yanayin wa an yi kaidi wa ba kowane yanayi ba a wani yanayi ne ya kai a gaba za mu bayyana mutane cewa wai wata riwaya da ake mata mutaba wata ce wanda ita mami ne la ya su duka lahal mutaba wala shawahi ko mutaba ko shaida ba ta mata ba ta iya mene taimaka mata a matsayin a karɓi hujjar wannan ita za mu yi bayani insha Allah min khilali ta haƙiƙina li hadha dariq a cikin irin wannan bayanin da zamu yi akan wannan kin hanya ba a nesa ba a cikin nan kin zama gobe ne alqissatu min dariqin abi sa'id al-khudri wannan kissar ta bi ita kuma an samu ta ne daga hanyar wani sahabi wanda ake kira shi ne abi sa'id al-khudri wannan sahaban daga cikin kasa iskin ne za ku iya wadi guda ɗaya na sai fara halba kwari da wuka a yaƙi na shi na musulun. Masha Allah, awwalu marra ma sahaman fi sabilillahi. Rabbi Allahu anhu, Allah madaukakin sarki yarda da shi ya kawo tarihi didi ko? Duk wanda ya halbi da kwari da baka inda a yaƙi ne. Yan kai mishi lada cikin tsabari daga nan hatashin kiyama. Ko yaƙin wasa kuka tarka. Ruwiya. Mun ji warkwarewa. Ruwiya. Wala wala ba da tsoro sai kare da mutane. Yo ƙarya din zaka kirkira ta ma da ya an faɗi cewa in kaga kaza kaga kaza ƙarya ce to kai in ka zo ƙara ƙarya dole ka biyo kan abin da suka faɗi. Irin da example didi in ka ce an wani ya ce to a shekara ta kaza aka aihu an hore mata shekara ta kaza shi kuma wani a shekara ta kaza aka aihe shi ma'ana bayan ya mutu wata shekara biyar ma shi aka aihe shi ɗaya ne za ka yi ruwaya a wajen matarsa ka iya ruwaya a kan musamman da bayan ya mutu aka aihe ka ruwiya an abi sa'id an rawaito hadisi daga abi sa'id al kudri an rasulillah mun yarda ya karba daga wajen annabi shi kuma a wajen wa ya karba wajen shi kuma shi kuma ya samu daga manzon Allah kala yace lamman tahabi ila samai ma sami'tu sautan huwa ahala min kalami rabbi lokacin da aka isa da ni ko na isa ya zuwa sama ta daya ko kuma ya zuwa can sama da aka kai ni a riwayar wargoje na go ban ta uba jin wata murya wadda ta yi daɗi kamar yadda na ji zancen ubangiji na nan kar kuma ce abu guda ne bai zo ba a wannan riwayar min nige mati kalami rabbi masha Allah mun gari da wannan kalma azza wa jalla ban ta uba jin wata murya wadda ta yi daɗi kaman da na ji zancen ubangiji na mabuwayi mai girma faƙultu he na ce ya rabbi ita ka suka ibrahim a kalila na alba ku haƙuri ba duka ƙistosin iri ɗaya ne duk abin da aka wani mai tanaji yanzu shi ne zamani tun da kar kuma ce ƙistar iri ɗaya ne yadda ka iya samu wata ƙista a samu ziyara wata a samu ne na ƙasa ita ka suka ibrahim a kalilan ko mu hutu babbar sara eh wa kallamta musa ta kaliman wa rafa'ata idrisa makanan aliya wa ataita daud zabura wa a'taita sulaiman mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di فما زال يا رب فقال يا محمد اتخذتك خليلا كما اتخذت إبراهيم خليلا شنو أيوة شنو أيوة إذا أول تنسي يدن رجاء النبي إبراهيم أمت أيام بدائي كيد نرجع أمت أيام مصري ne ba kun ya dauka ka annabi kun ne sai ka da farko shi wannan kuma shine abin da ya dace da abin da yake cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi cikin sahihul bukari ke cewa inna Allah ta'ala ittakhadhani kalilan kama ittakhadha Ibrahim kalila kama qala Allah azza wa jalla fi suratul nisa wattakhadha Allah Ibrahim khalila Allah ka tartar da mu wa kallam wa kallamtuka kama kallamtu Musa ta kalima wa a'taituka fatihatul kitabi wa khatimatu وخاتمة سورة البقرة walam uqbiha ahadan qablaka kun yi nan an samu canjin yanayin fasara zamu fasara kina na zanta su da annabi Musa kaman yanda kai ma yanzu ne zance da kai yana so tabbatar cewa hal yanzu yana nan akan bakanci annabi ya iske ni ne sun huda da iko na Allah kadura ya taka ya iske Allah suka yi zance da Allah gaba da gaba kuma yana ganin Allah ya ubangiji kai zance da annabi Musa a wata ruwa da yace in nayi zance da annabi Musa ai tsakanina da shi akwai shamaki kai kuma gashi muna zance da kai gaba da gaba kana kallo na to shine nan he malam a wannan riwaya wanda aka samu ta daga Abi Sa'id al-Khudri sai yake cewa idan nayi zance da Annabi Musa kai ma gashi yanzu nayi zance da kai wa a'abaituka fatihatil kitabi kuma na baka fatihatil kitabi wa khatimata suratul baqara kuma da cikon suratul baqara a wata ruwa babu me khatimata suratul baqara amanar rasulu wanda a riwaya sahihiya annabi yace duk wanda ya kare ta ta cikin wani dare ka karanta amanar rasul daga amanar rasul zuwa karshen sura cikin wani dare annabi yace kafa ta kafa ta hu me yasa aka ce kafa ta hu aka kafa sun yana dambe ku eh saboda ayoyi biyu duk wani yawan na dan kullum ayoyi biyar kan kafa ta hu annabi yace sun wadata zama shi idan mutum ya yanzu example da dare ka karanta amana rasul ga yanga fanta za a rubuta ma a matsayin kayi kiyamun laili kuma ina wata kariya da zaka nema to ni kula uzu da bil falaki sa'atul kursi har duk bai ka ka ga duka za ta isa su maka duk abin da zai cuce ka kuma za a rubuta ma hallo kayi ibada ka fata duk wanda ya karanta su kila ilaki wannan riwaya ta inganta yace na baka cikon suratul baqara ma'ana amanar rasul walam uqiha ahadan qablak wannan amanar rasul din ban taɓa ba wani annabi daga cikin annabawan Allah kayan kai ka zo in baka wa arsaltuka ila aswadin nasi wa ahmaruhum kuma kai na aiko kai zuwa bakaken mutane da jajayen su kinaya na aiko kai zuwa ne kowa da kowa da baki da fari wanda sune za a yi misalin da za a iya ganewa wa insihim wa jinnihim da mutanensu da aljannin su karatun yana da yawa na tsallake fasara ko wa lam ursilu ila jama'atihim nabiyan qablaka tun da nake ban taɓa aikowa wani annabi ya zuwa kowa da kowa in ba kai ba duk annabin da zan aiko ina aika shi ne wajen mutanen shi kadai kai kuma na aiko ka wajen kowa da kowa ma arsalna ka illa ka fatan lin nasi bashiran wa nazira walakin na akasara nasi la ya'lamun Allah madaukakin sarki ya kadartar da mu waja'altu al-arba laka kuma na sanya maka kasa kai da kai wali ummatika da al'ummarka masjidan wa dahuran a yin sallah a ko ina kuma duk inda aka bigi kasa in aka rasa ruwa aka yi sallah ta yi imama kenan go wa ab'amtu ummatuka al-bai'a kuma na ciye su da al'ummarka da cewa idan aka yi yaki kalura ganima an halitta ma sannan dukiyar da kuka kori mayaka saboda tsoro ba tare da an yaki ba Allah na halitta muku ita kuma kai na halitta ba kun san al-bai'a haƙƙin Allah ne da annabi ba wanda yake gidan ka iya cewa in ka ɗau wa'alamu an na magani mutum min shay'in fa anna lillahi khumutahu wa lirrasuli wa lidhil qurba ka ita an sayo wasu bayan Allah da manzon Allah go to wannan duka ai annabi ne zai dan tsunguya musu amma asalin haƙƙin nawa na Allah da manzon Allah ne wa lam uhillahu li ummatin qablaha wanda ban ta uba halitta alfaya ga wata al'umma kayan wannan al'umma ta ka ta zo wanda wannan wata girmama ce na ma wanda ban wa ba kowa wannan wannan sarutuka bir ru'ubi kuma na taimake ka a halin tsoro hatta anna aduwaka la yar'abu minka alheri ya zama to makinka tun kafin ku gwabza da shi yana tsoron ka duk da kuma a haka a zahiriya yayi karin ka kaman ina da ku iya kwatanta kaman wani yaki eh mun misalin yaki kaman biyu gazuwatul ahzab wa gazuwatul tabuk duka sai ya ce suka yi ba ai ba wa anzaltu alayka sayyidul kutub kuma na sabko maka shugaban littattafai kulli ha dukkanta ya gani kenan nan qur'ani ko wa muhaiminan alaiha kuma shi yake hukunci akan ta ma'ana ya shahi duk wata doka ta shi za a yi aiki da ita qur'anan shine ake ce mishi qur'ani arabiyya kuma balarabi mubayyana kuma mai bayyana komai da komai wa rafa'atu laka zikraka kuma ni ne na dauka ka ambatanka a duniya ko ina an san kai dai a kibanka hatta la azkuru illa hatta la uzkaru illa zikirta ma'i hatta la uzkaru illa zukirta ma'i ba a taɓa ba ambata ta sai an ambace ka tare da a shahadu Allah ilaha illallah ana buƙatar ka ne wa a shahadu anna muhammadar ra masha Allah qultu he nati hadhihi hiya al-qissatu allati ja'at fi hadith abi sa'id wannan ita ce kissar da ta zo a hadisin abi sa'id wa hadha huwa lafazuha wannan dai abin da aka karanta shi ne lafazin ta wa huwa qaribun min lafzil qissatu min hadith ibn abbas tana kusa da ma'anonin kisar da muka samu ta farko daga hadisin Abdullahi dan Abbas allazi awradahu ibn Iraq fi tanzih ash-shari'ah al-marfu'a an al-akhbar ash-shani'ah al-mawdu'a kusa take ma'anonin da riwayar Abdullahi dan Abbas wanda ibn Iraq ya kada a cikin tanzih ash-shari'ah go wannan kuma riwayar wace ce ita kuma riwayar Abi Sa'id al-Khudri at-Takhrij